الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لقينا مغانا أكم بمبنشي حقولهم متمن بيسنشي وانكنسا متمن درجة da mutumin da bai san ciwon kansa ba mutum mara daraja mara mutunta kansa shi mutum mai daraja yakan yi haƙuri tun a karan farko da abu zai same shi ba zai yi raki ba da hauragiya don ya samu ladan wannan haƙuri kuma Allah ya musanya masa da mafi alkhairin abin da ya rasa sannan zai yi haƙuri akan da'ar Allah duk abin da yake neman yardar Allah ne to zai haƙuri ya jure a kansa ko bai wahala amma mutumin da bai san kansa ba bai san ciwon kansa ba bai darajta kansa ba to baya haƙuri sai ya zama masa dole sai ya zama masa dole sanda ba zai samu ladan haƙurin ba haƙurin wanda aka ɗaure shi tamau ana jirgarsa ba yadda zai yi to shi ma haka zai yi irin wannan haƙurin lokacin da babu lada kuma a ciki sannan kuma zai iya haƙuri iya haƙuri wajen saba wa Allah amma ba zai iya haƙuri wajen biyayya ga Allah zai iya haƙuri ya kashe ko nawa ne a cikin saban Allah ya yi ta bayarwa cikin saban Allah amma ba zai iya bayar ɗan ƙanƙanin abu ba ya yi haƙuri akan bayar da shi cikin biyar Allah shi ne malam yake cewa wala yasbiru ala adna al-mashaq fi mardati rabbih ba zai iya hakuri akan yar wahala ba ko mun kankantarta wajen neman yardar ubangijinsa ba zai iya ba wa yasbiru ala ma yuqalu fi irdihi fi al-ma'siyati cikin saban Allah zai iya hakuri akan duk maganar da za a faɗa da za ta soki mutuncinsa duk wata magana ta cin mutunci da za a gaya masa in dai a cikin saban Allah ne zai iya haƙuri akan wannan wala yasbiru ala ma yuqalu fi irdihi idza udiya fillah amma idan cikin neman yardar Allah ne aka cutar da shi aka taba mutuncin sa to ba zai haƙuri ba idan abin saban Allah ne duk abin da za a gaya masa zai ci gaba da yin sa ba zai daina ba dan sukan mai suka ko zagin mai zagi amma idan aka juyo ɓangaren biyayya ga Allah to da zarar an yi masa wani abu da zai cutu a cikin da'ar Allah to sai watsi da da'ar Allah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah idan aka cutar da shi saboda Allah to fitinar mutane sai mai da ita kamar azabar Allah saboda haka in aikin bauta ne sai ya daina wannan aikin na bautar in aikin jin kai ne sai ya daina aikin jin kai in taimakawa ne sai ya daina taimakawa saboda an cutar da shi wannan ba dabi'a ce ta mumini da ya san girman Allah da girman abin da yake yi na da'ar Allah ba ko me za a yi masa a cikin neman yardar Allah ya dauka wani abu ne da zai kara masa daraja da mutunci da daukaka a gurin Allah ba ƙasa yayi masa me yayi ba faduwa yayi bari ba ya ce da wata kalma da za a gaya masa ta cutarwa ko wani mataki da za a ɗauka na takura masa ya ɗauka duka wannan Allah ya yi masa ne don ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ya ƙara ɗaukaka darajarsa a wajensa shi ya sa a shaddun nasi bala'an al'ambiya sun mal'amsalu fal'amsal wanda suka fi kowa shiga jarraba su da annabawa don matsayinsu ya zai ya fi kowa na fi na kowa shi yasa Allah ya jarraba su saboda kowa sannan wanda zai fi kwatanta irin halayyarsu da ɗabi'unsu da addininsu sauraka shi ibtila yakan zama wa mumini ɗaukakar daraja ne wani yubli al-mu'mini na minhu bala al-hasana jarraba ce mai kyau don Allah ya ɗaukaka darajarsa a wurinsa shi yasa daga cikin abin da muka karanta a wannan majalisi lokacin da muke karanta bughyatul abinna risalatu shaykh al-islam ila ahli iraq inda shaykh al-islam ibn taymiya yake fadar abin da ya samu hasan da husaini na jarraba wanda har ta kai ga sun rasa rayukansu ce to wannan watakila ubangiji ya musu wannan ne don ya ƙara ɗaukaka matsayinsu ya haɗa su da manyan bayan Allah salihai da suka gabace su na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗu suka yi yaƙi tare da shi su suna yara ƙanana ba su samu halarta kowane irin yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila Allah ya yi musu wannan dan ya haɗa darajarsu da waɗancan mayaƙa da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su sai musu wannan jarraba don haka kaga ba abin a zauna a yi ta nana ta bakin cikinsa ba ne kowace shekara domin su a gurinsu ɗaukaka suka samu wanda ya mutu cikin biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya samu shahada ɗaukaka ya samu da haka don mene za ku riƙi ranar samun wannan ɗaukakar tasu rana ce da za ta riƙa zagayowa kuna jaddada baƙin cikinku kuna tsine wa wasu mutane da waɗanda suke lokacin ba su halarci abin ba da waɗanda aka haifa bayan faruwar abin kun ta haɗa su kuna tsine musu ta ina wannan zai zama addini ta ina wannan zai yarda da Hassan ko Husaini ko daya to shine yace bal yafirru min al-amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar khashyata an yutakallama fi irdihi fi zatillah sai kaga ya guje wa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna dan kada a yi magana ta suka kansa saboda Allah malami ne mai karantarwa ko mai wa'azi mai faɗakarwa mai tunatarwa ya yi wata magana ta gaskiya ta adalci sai aka samu wasu marasa mutunci marasa ta ido suka yi ta zaginsa suka yi ta tsine masa suka yi ta gaya masa bakar magana to idan wanda yake neman yardar Allah ne wannan ƙara masa wato karsashi zai yi ya ƙara masa ƙarfin gwiwa akan cewa ya ci gaba da faɗar gaskiya kuma wannan zagin da ake masa ƙaruwar darajarsa ne ƙaruwar darajarsa ne a gurin Allah amma idan wanda bai san haka ba ne to sai ya ɗauka cewa wannan alama ce ta cewa bai yi daidai ba shi ma da ya yi wannan magana za ka sai ya ja bakinsa daga ranar mai shiru yana ganin ana yin ba daidai ba zai ce komai ba in an tuntube shi ce ba gai da jiya aka yi ta zagi na ba ni ma hukaci ne zan ƙara magana irin ba to a lokacin ya tabbata mahaukaci bai san darajar kansa ba ai dan an cutar da kai saboda Allah bai kamata ka sanya fitinar mutane ta zama kamar azaba Allah kanka ba sai ka zama cikin wanda Allah ce fa idza huziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah dan an cutar da kai an yi magana akan mutuncinka akan darajarka akan kimarka an zage ka an bakanta maka an maka kazafi da yarfe wanda ya zanto ya ƙara maka ƙarfin gwiwa akan cewa eh sakon da ka aika ya isa ya je tun daga shi nan har ya motsa wannan cutar ta fara tasowa da ƙarfinta yayin da cuta ta ji magani wani lokaci takan taso ta yunƙuro da ƙarfi to alama ce ta cewa maganin ya dira kanta ko maganin malaria ne in yana da ƙarfi da ka sha shi sai ka ji kamar ka tankudo ita malaria kamar ka tono ta sai ka ji jikinka ya ƙara ɗumamewa ka dawo kana da ka sani da baka sha maganin nan ba wanda kuma a lokacin sakonsa ne ya je ya tono ta maimakon ta kwanta ta ɓoye masa ka ji kamar ka samu sauki bayan kwana biyu ta dawo a'a ya je ya tsokano ta saboda ka suna ta gwagwarmaya ne a cikin ka kai baka sani ba to saboda ka bai dace ba dan mai fadar gaskiya ya faɗi gaskiya wata rana makiya gaskiya sun yi hayayyako masa da zagi da suka da batanci bai kamata ya janye jiki daga fadar gaskiya ba inda haka aka yi wa addinin Allah da bai zo gare mu ba saboda waɗanda suka ɗauko wannan addinin tun a farko haka suka yi ta gwagwarmaya ba irin abin da ba a gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya ce abauta wa Allah shi kaɗai me ba a gaya masa ba mawaki boka matsafi mai raba mai raba iyaye da iyayensu mata da da mazajensu ba kalmar da ba a gaya masa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ƙasa a gwiwa ba bai yi sanyi ba ya ci gaba da isar da sakonsa har sai da Allah ya cika addinin sai ya cika ni'imarsa to wanda yake bai san ciwo kansa ba idan aka cutar da shi a cikin abin da yake bin Allah ne sai ya kasa haƙuri akan wannan bal ya firru min al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari sai ya guje wa umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna khashiyata an yutakallama fi irdihi fi zatillahi kada ayi magana a cikin mutuncinsa kada a soki mutuncinsa saboda Allah wa yabzulu irdahu fi hawa nafsihi amma zai iya sadaukar da mutuncinsa cikin abin da ya shafi san zuciyarsa inda wata bukatar sa ce to ba zai ja da baya ba a ce yayi wani abin da bai dace ba mutane su soke shi akan sa ba zai fasa yin abu ba zai ci gaba da yi zai zubar da mutuncinsa akan abin da yake saban Allah ne sabiran alama yuqalu fihi zaka ganshi yayi hakuri ya jure wa dukkan sukan da ake masa wakazalika yabzulu ala yasbiru ala tabazzul bi nafsihi zai iya hakuri wajen ya wulakanta kansa wajahi ya wulakanta martabarsa fi hawa nafsihi wa muradihi wajen biya wa kansa bukatarta zai iya hakuri da duk wani cin mutunci don wata buƙatar sa ce yake nema zai iya zuwa gurin wanda zai gaya masa bakar magana wanda zai masa wulakanci amma kasa ya kasa barin sa a'a shi da buƙatar sa ta kashi sai ya samu amma ba zai iya hakuri ba cikin bin Allah subhanahu wataala wala yasbiru ala tabazzul lillahi ba zai iya hakuri ya jure wa wulakanci ba dan Allah fi marzatillahi wajen neman yardar Allah wa ta'atihi da da'ar Allah to kaga wannan asara ce ba kankanwa ba bawa ya dauka kan cewa shi gaba ɗayansa sadaukarwa ce ga Allah subhanahu wataala duk motsinsa da nutsuwarsa yana yi ne don neman yardar Allah subhanahu wataala kuma duk wani wurin da zai samu yardar Allah to nan yake ko da kuwa wurin ba zai ba zai wa zuciyarsa daɗi ba ba zai wa jikinsa daɗi ba in dai annan yarda Allah take to yana nan ya ganshi inda Allah yake so ya ganshi ya guje wa inda Allah baya so ya ganshi ko da yana ganin cewa nan bukatarsa take to wannan shine cikakken bawa ga Allah wanda yake jin shi bawan Allah ne don haka yana neman yardar ubangijinsa ne a cikin dukkan abin da yake fahuwa asbaru ala huwa asbaru shay'in ala al-bazl wa at-tabazzul fi ta'ati ash-shaytan aw murad an-nafs za gan shi yana yafi kowa hakuri wajen ya bayar ko ya hakura da wulakanci shi da at-tabazzul ya hakura da wulakanci fi ta'ati ash-shaytan wajen yi wa shaytan da'a aw murad an-nafs ko bukatarsa ta kansa dan biya wa kansa bukata wa a'jazu shay'in an as-sabri ala zalika fillah amma ba zai iya yin hakuri irin wannan ba dan Allah ba za ka same shi da wannan hakurin ba ya dauka ya bayar dan Allah ya dauka wato yayi hakuri ya jure wa wulakanci dan Allah ba za ka same shi haka ba amma idan gurin saban Allah ne to da abin da za a gaya masa ba zai fasa ba ba zai daina ba wa hadha a'zamu al-lu'bi to wannan shine aikin banza da yafi kowanne aikin banza shine aikin banza na ƙarshe wala yakunu sahibuhu kariman inda Allah mai irin wannan ba zai taba zama mai daraja a gurin Allah ba ba aikin da yake yi ba aiki na takawa ba ba aiki na biyar Allah ba Allah ko cewa inna akramakum inda Allah taqwa takawa ita ce ma'auni na samun ɗaukaka da daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda duk ya rasa takawa to ya rasa samun wannan matsayi a wurin Allah gwargwadon abin da ya rasa na takawa gwargwadon abin da ya rasa na matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma ya shiga wato idan ubangiji kuma ya wulakantar da shi to babu kuma wanda zai iya daraja shi ya zama mai daraja man yuhidillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi to babu kuma wanda zai iya karrama shi ko ya zama wani duk irin abinda za a faɗa a kansa na yabo a banza yake ba a bakin komai yake ba kuma zai ɗaukaka matsayinsa ba ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد لوكacin da za a kirawo masu mutane masu daraja ranar gobe kiyama a tsayar da su cikin dandazan halittu ranar da Allah subhanahu wataala zai tattara kowa da kowa domin hisabi kowane rai a hada shi da 'yan uwansa to idan nufusu zuwujat Allah ce idan rayuka aka hada su da ƴan uwansu ma'abota sallah aka hada su guri guda ma'abota qiyamul layli ma'abota siyamun nahari as-sa'imuna wadanda koyaushe cikin azumin nafila suke aka tattara su aka tattara ma'abota ilimi aka tattara ma'abota sadaka kowanne aka hada shi da ire-irensa to shi ba zai samu kansa cikin masu daraja ba lokacin da za a ce masu laifi su masu ware guri guda mumtazil yawma ayyuhal mujrimun shi masu laifi ku ware ita ware to a lokacin da za a yi kuwa la ya'lamanna ahlul jam'i man aula bil karam al yawm lokacin da Allah zai ce ku waɗanda ke cikin wannan dandazo ku sani a yau za ku san wane ne yafi kowa daraja ce ainal muttaquna ila masu taqwa inna akramakum indallahi atqakum wa kama su taqawa su suka fi daraja lokacin da za a yi shela ina ma su taqawa wanda su su kowa daraja a wurin Allah su taho su taho to lokacin da za a yi wannan na namu na namu su zo mu je to ba shi ba shi saboda ya saki hanyar tun a nan duniya
الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر لما كان الصبر معمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه كما أنه ما قدر داء إلا قدر له دواءه وضمن الشفاء باستعماله وضمن الشفاء باستعماله وضمن الشفاء باستعماله فالصبر وإن كان شاكا كريها على النفوس فتحصيله ممكن وهو يتركب من مفردين العلم والعمل فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان فلا بد من جزء علمي وجزء عملي فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المعمول من الخير والنفع واللذة والكمال وإدراك ما في المهذور من الشر والضر والنقص فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما الأزيمة الصادقة والهمة العالية والنقوة والمروءة الإنسانية وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء ومتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب, وانقلب علمه لذة وقد تقدم أن الصبر مسارعة بائث العقل والدين لبائث الهوى والنفس وكل متسارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تكوية من أردنا أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخر كالحال مع القوة والمرض سواء
ما ليش الباب الثاني عشر باب نقوم شابه في الأسباب التي تعين على الصبر زي ما قلنا أكن أبو بوان دا سكيتي مكاوا mutum ya samu haƙuri ya zanto mai haƙuri al'asbab abubuwan da suke taimakawa mutum ya zama mai haƙuri lamma kana sabru ma'muran bihi ja'ala Allah subhanahu lahu asbaban tu'inu alayhi wa tusilu ilayhi yayin da ya zanto haƙuri wani abu ne da aka yi umarni da shi a littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata Allah ya umarni da haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi umarni da hakuri to kasancewarsa a haka sai Allah subhanahu wataala ya sanya wasu sababba wasu hanyoyi waɗanda idan bawa ya bi su za su taimaka masa ya santo mai hakuri za su kai shi ga samun hakuri to yinu alaihi wa tusilu ilaihi za su taimaka masa ya zama mai hakuri za kuma su kai shi zuwa ga samun hakuri وكذلك ما أمر الله به ما أمر الله سبحانه بأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه وكمر haka ne dukkan wani abin da Allah ya umarni da shi sai Allah subhanahu wataala ya taimaka wa bawa hanyar da zai iya samun wannan abin da ya umarni da shi ya sanya masa wasu asbab wasu hanyoyi wasu sabubba wanda za su rika wato ƙara masa wannan wannan abin da aka yi umarni da shi za su iya kawo masa ƙari kuma su taimaka masa akan wannan kama annahu ma qaddara da'an illa qaddara lahu dawa'an wa zamina ash-shifaa'a bi istimali haka nan Allah subhanahu wata'ala bai taba sanya wani wato bai taba bai taba kaddara samuwar wata cuta ba face ya kaddara samuwar maganinta kuma ya labancewa wanda ya yi amfani da shi cewa zai samu waraka haka ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfida tsarinsa wanda ga tsari ne na adalci Allah bai taba umartar kada wani abu ba kuma ya sanya wannan abin ya zanto ba mai yiwuwa ba Allah ya sa ka ya ce yi kaza amma kuma abin ba mai yiwuwa bane Allah baya wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha duk abinda Allah zai baka zai kallafa maka ya dora maka to zai kallafa maka ne abinda zaka iya cikin addu'ar mu'mini inna sina aw akhtana rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kakka dora mana abinda ba za mu iya ba da haka cikin tsarin Allah subhanahu wata'ala bai taɓa ɗora wa bawa abin da ba zai iya yi ba na'am wani lokaci wani sababi wani dalili da zai bujiro wa bawa ya kasa yin abin wannan wani abu ne da ya bujiro wa ba wai dan abin ba mai yiwuwa ba ne a'a ce Allah ya ce a yi sallah a tsaye wani abin na iya bujiro wa masallaci ba zai iya sallar a tsaye ba amma ba wai dan sallah ba ta yiwuwa a tsaye ba ne shi ne wannan da ba zai yi sallah a tsaye ba shi ne wani abu ya bujuro masa wanda ba don wannan abin da ya bujuro masa ba zai iya sallar a tsaye ya zama to gurgu ne ko yana rashin lafiyar da ba zai iya tsayawa ba to kaga ba asalin sallar ce haka ba wani abu ne ya gitto masa amma ita sallar tsayuwa a cikin ta abu ne mai yiwuwa to duka aikin ibada haka yake babu wata ibadar da Allah ya ce a yi kuma ya zanto ibadar ba za ta yiwu ba babu wani umarni da Allah ya ce abi kuma ya zanto ba zai biyu ba babu shi don haka duk abin da Allah ya umarni da shi kuma zai shimfiɗa sababba hanyoyi waɗanda za ka bi don ka iya yin wannan abu ka iya kaiwa ga samuwar wannan abu shi ne misali da cuta ita kanta kamar yadda cuta da Allah yake kaddarawa to babu cutar da kuma bai aje mata maganinta ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila babu cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ba wai dan ba ta da maganin bane a'a sanin kane bai kai gare ta ba don haka cewa ga wata cuta ba ta da magani kwata-kwata sai dai maganar dan adam kawai amma ba maganar Allah da manzansa ba Allah bai taba cewa ga cutar da bata da magani ba manzo bai taba cewa ga cutar da bata da magani ba sai dai ba lalle ne kowa da kowa ya san maganin ba ana iya sanin maganin ana iya jahiltarsa wani lokaci harka ta kasuwancin duniya musamman kamfanonin magunguna na duniya da yau komai ya zama mafiya a duniya komai akwai 'yan mafiyarsa ana iya zaɓar wasu cututtuka a ce da su ba su da magani sai dai kawai a yi ta shan abin nan liba da zai iya daddanne maka abin amma an gaya maka ba magani saboda wannan masu kamfanin da suke da suke sana'anta wannan maganin na abin da su za ka yi ta bibiya koyaushe a tsawon rayuwarka kana ta sha saboda mai saboda an riga an yanke maka kauna amma ba wai don ba maganinta ba akwai cututtuka da yawa da aka ce ba magani wasu kuma suka samu maganin da suka warke mun yarda da maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa ba Allah bai saukar da magani ba bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganinta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن ما لنتي هقولي هقولي duk da kasancewarsa abu ne da baya da daɗi haƙuri yana da ɗaci rai baya son haƙuri saboda haƙuri danna zuciya ne akan wani abin da bai mata ba amma ka danne ta a kansa wanda wannan abu ne mai haƙuri a mai wahala to amma samuwarsa yiwuwarsa abu ne mai yiwuwa tahsiluhu samuwarsa mumkinin abu ne mai yiwa wa huwa yatarakkabu bi mufradaini maganin sa abubuwa biyu ne ake hadawa combination guda biyu ne kusan duk magunguna za a ce an hada kaza da kaza da kaza shine maganin kaza sune mufradat larabawa suna ce musu mufradat mufradat sune abubuwan da za a hada ce a hada kaza a hada kaza a hada kaza zai zama maganin kaza to shi maganin samun haƙuri abubuwa biyu ne ake haɗawa combination ɗin abubuwa guda biyu ne su ne mai su ne al'ilmu wal'amal ilimi da aiki ilimi a tara da aiki waɗannan abubuwa biyu in aka haɗa su aka cakuɗa su aka murmula su aka cure su guri guda sai su bada sakamakon haƙuri فمنهما تركب جميع العدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان ابن القيم يتشي ما حقولي كوي با دو وتتوتر da take addabar zuciya ko jiki da waɗannan abubuwa guda biyu ne ake hada maganinta ilimi da aiki da ilimi cutar zuciya ko cuta ta jiki cututtuka na jiki ba ilimi ba ake yi aka sanin abubuwan kuma sai a zo a zauna a aikace a hada su kuma su bada su bada su bada sakamako ilimin da aka yi shi kuma aka zo aka yi shi bayan yi shi theory aka zo aka yi shi practical shi kenan sai aka samu natija an gwada wannan da wannan an ga cewa eh ya bada abin da ake so an karanci cewa abu kaza yana dauke da sinadari iri kaza kaza yana dauke da sinadari iri kaza wannan sinadari da wannan sinadari in sun hadu suna sa a samar da maganin abu kaza an gama wannan a ilimance sai kuma a zo a gwada da shigar lab a shi a samu waɗanda za a yi gwajin a jikinsu ko wasu dabbobin da za a gwada a jikinsu karshe a ga natijar sai a kuma an samu abin da ake tsammani ba shi ne ake samun maganin ta haka ba yawancin waɗanda suke bincike akan harkar magunguna a kaga duk suna bin malaman abin da masana magungunan gargajiya ne sai a ɗauki mutum a je a tatse dukkan abin da yake wajen sai a dawo mana da shi wanda za a ɗauke su a kai su turai irin wanda suka daɗe da sanin irin ganyayyaki tsirrai da saiwoyi da waye da waye da waye sun san cewa saiwa kaza ko tsire kaza ko itace kaza in aka dauke shi aka jika shi ko aka yi kaza yana maganin kaza duk muna da su a nan kano akwai wanda aka dauke shi aka je da shi america aka je aka zauna da shi turancin baya ji ba dan gargajiya ne sosai amma duk ya san harkokin kayan magungunan nan daukar su suka zo suka yi daga nan kano aka tafi da shi daga america aka sa shi a jirgi kila ma bai taba shiga jirgi ba tsawon allah aka je aka zaunar da shi aka samo wanda yake iya Hausa ana masa tambayoyi ana nuna masa abubuwa yana ta bayani suka rubuce suka dauko ruwan da kayan suka damar da shi in yi sa amma ba su kashe shi ba irin wanda sai su kashe shi saboda in yana taimakawa mutane da wannan ilimin su kuma harkokinsu na harkar shigo mana da magunguna za ta dan ja da baya dan irin wannan sai su kisa shi dai Allah ya tada rayuwarsa sun da da shi ba su batar da shi ba to wannan abin da suka samu kuma shi za su je su sa a lab laboratory a yi ta gwaje-gwaje a yi ta gwaje-gwaje sai a dunkule shi a kwaya sai a kama na a sa guje mai ta kashe kuɗi suna bin maharba maharba suna son magunguna sosai saboda ta'amuli da dabbobi da suke ta dabbar in an harbe ta za a ga itacen da za ta je ta ci lokacin da kibiya ta same ta ko wani harbi za su fahimci cewa wannan abin da shi suke maganin ko zubar jini ko wani abu sai sa maharba suke da wannan abin nan din to duk yawanci waɗanda za su yi research su akan tura su su je su haɗu da waɗannan ne sai a samu wannan ilimin sai kuma a zo a yi ta gwada shi a yi ta gwaje-gwajen a tatse sinadarin da ake bukata a cikin itacen a dunkule shi ya zama kwaya ya zama tablet to shi ne sai a kawo kuma shi kenan yanzu wannan duk yawancin maganin malaria yawanci ta zargada ce ta zargada ce lokacin da ake kulora abin nan menene corona covid-19 din da aka yi ina ga takririn wata 'yar faransa wata 'yar jarida a jazira ta rubuta ke cewa wai yana daga cikin abin da ya sa corona ba ta yi barna a afirka ba kamar da ta yi a kasashen turai saboda ta zargade suna da ta zargade suna shan ta zargade saboda dukkan wani haka sanyi dinan da ita ake ake ake amfani wannan paracetamol lim ne wannan darbejiya ita ce shi ne paracetamol da muke ciki kwakwada da sauransu to shi ne nan ibn al-qayyim yake cewa dukkanin magunguna sawa'un maganin da ya ta'allaka da zuciya wato cututtuka na zuciya irin su shirka su su munafici su riya su hassada su keta su waye su waye da yake suke zama a zuciya da magungunan da suke taba jiki abubuwan nan biyu su suke daga nan ake samu da ilimi da aiki da abin da aka aka karanta faminha turakkabu jami'ul adwiyati allati tudawa biha alqulub wal abdan fala budda min juz'in ilmi wa juz'in amali dole a samu bangare ɗaya ilimi ne karatu ne da bincike bangare kuma aikatau ne a aikace ake yin sa فمنه ما يركب هذا الدواء الذي هو انفع الادويه to wannan maganin da zai magana akan sa daga wannan abubuwa guda biyu bangare na ilimi da bangare na aiki da ilimin ake hada wannan maganin wanda shi yafi kowane magani amfani fa amma juz'ul ilmi to bangare na ilimi dangane da wannan maganin da yake taimakawa wajen samun hakuri fa huwa idraku ma fil ma'muri min alkhair wan naf'i wal ladzati wal kamali shine bawa ya fahimci abin da yake cikin wannan abin da aka yi umarni da shi abin da duk aka yi umarni da shi ya fahimci abin da yake cikinsa na alheri da amfani da daɗin da yake cikinsa da kamalar da take cikinsa wa idraki ma fil mahzuri in kuma wani abin da aka hana ya fahimci abin da yake cikin wannan abin da aka hana mina sharri na sharri wa dharri da cuta wa naqsi da tawaya in wani abu ne aka hana to lalle ba a hana wannan abu sai don wasu abubuwa da ya kunsa marasa kyau na cuta na cutarwa na tawaya na sharri to in ya fahimci wannan to ya samu bangaren ilimi kenan fa idza adraka hadaini al-ilmaini idan ya riski waɗannan ilimin muka guda biyu ta bangaren abin da aka yi umarni da shi abin da yake tattare da wannan abin da aka yi umarni da shi na alheri da ɓangaren abin da aka hana da abin da yake tattare da shi na sharri kama yan bagi kamar yadda ya cancanta a zafa ilaihi mal'azimata sadiqa to sai kuma ya haɗa wannan ilimin da ƙwaƙwaran ƙuduri a ransa wal himmata al'aliya da himma maɗaukakiya wan nahwa da jin girma da isa wal muru'atal insaniya da mutuncinsa na zamantowarsa dan adam wa damma hadha al-juz'a ila hadha al-juz'a ya hada wannan bangare da wannan bangare wa mata fa'ala zalika to da zarar yayi haka hasala lahu as-sabru to sai kaga ya samu samu hakuri wa hanat alaihi mashaqu wa alhalaj sun zama masa da sauki wahalat wahalat wahalat lahu mararatuhu dacin sa ya zama masa mai zaki mai dadi wan qalaba alamuhu zazzatan radadin sa ya koma dadi wato yana cewa idan kana son ka fahimci ka zama mai hakuri to tsaya ka dubi hakurin da aka saka kai wani irin alhairai ke cikin sa wani irin fa'idoji ke cikin hakuri wasu irin natija mai kyau haƙurin zai haifar maka ka halarto duka waɗannan abubuwan sai kuma ka sa wa ranka cewa lalle sai ka sifantu da wannan sifa saboda ka cimma waɗannan abubuwa ka sa ƙwaron ƙudiri a zuciyarka ka himmatu himma maɗaukakiya a zuciyarka ka girmama kanka kakka ƙasƙantar da kanka shine nahwa ka ji cewa kai ba kaskantacce ba ne kai mutum ne mai daraja mai mutunci saboda ka kana so ka sifantu da waɗancan sifofin na alkhairi da suke cikin haƙuri to sai ka ga sai ka ga nan da na kai haƙuri kaga ka san ilimin abin da yake tattare da shi sannan a aikace kuma ka halarto da karfan kuduri ka sa himma tsayayya ka kuma ƙoƙarin tsare darajarka da mutuncinka saboda ka ka nemi wannan haƙuri kuma ka same shi don haka dukkan wasu wahalhalu da ke cikin haƙurin sai su zo maka da sauki dukkan wani ɗacin da yake cikin haƙurin sai ya zama maka zaƙi ka dinga jin zaƙinsa sannan raɗaɗin da yake ciki sai ya zama maka ba raɗaɗi ba sai ka ji daɗinsa wata qad taqaddama bayani ya gabata anna sabra shi haƙuri musara'atu ba'ithil aqli wad-din li ba'ithil hawa wan-nafs akwai abin da yake tuko ka a hankalce da abin da yake tuka ka kai wani abu a addinance to wannan abin da yake tuka ka dalilin da yake tattare da shi na hankali da dalilin da yake tattare da shi na hawa na addini su ne suke gwagwarmaya da abinda zuciyarka take kokarin ingiza ka a kansa wannan ba'is din ba'is shine motive abinda yake motsa ka kai wani abu to abinda zai motsa ka ta bangaren hankalinka da ta bangaren addininka su ne suke kaurare kokawa da abinda ta zuciyarka kuma take motsa ka da shi to wanda ya rinjaye shine zai zama a sama وكلا وكل وكل متسارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه to duk sanda aka samu masu kokowa su biyu wannan da wannan suna kokowa muna san ɗaya daga cikin biyu din nan ya kayar da ɗaya ya galaba a kansa to hanyar da za ta samar da galabar wannan akan wannan shine fattariqu fihi taqwiyatu man aradna an takuna al-ghalabatu lahu أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخر hanyar da za mu sa ɗayan da muke so ya yi galaba a kan ɗayan ya samu ya yi galabar shi ne mu ƙarfafa shi mu ƙara masa ƙarfin gwiwa mu yi supporting ɗinsa mu ta zaga shi har mu samu ya dage ya cije ya yi galaba a kan abokin kokowarsa shi ko wancan mu ta kushe shi mu ta sage masa gwiwa ya yi rauni ta yadda wannan zai nasara a kansa kal hali ma al quwwati wal marad sawa kamar karfin lafiya karfin jiki na lafiya da kuma rashin lafiya idan mutum yana rashin lafiya abinda zai sa yayi nasara wato jikinsa yayi galaba akan rashin lafiyarsa shine kai ta samarwa da jikin abinda yake bukata abinda zai kara wa garkuwar jiki karfi abinda zai kara mutum karsashi to wannan garkuwar jikin da take tare da mutum sai ƙara mata ƙarfi ta yadda za ta yaƙi cutar ta kuma cutar ka yi ta sa mata abin da zai raunana ta to haka kowane abu guda biyu da suke kokawa in kana san ɗaya ya nasara to ka ƙarfi ruwan da kake so ya nasara shi ko wanda baka so ya nasara ka ta ta kufe shi kana ta raunana shi to idan anan akwai ba'isul asli akwai ba'isul din akwai hankali hankali yakan motsa mutum ta hanyar tunani mutum ya yi tunani tunanin nan ya kai shi ga wani abu shi hankali kamar yadda mun sha magana a nan karatun namu in ana riƙe karatun akwai sun da muka yi magana a kan hankali shi hankali bai taɓa nuna wa mutum abu mara kyau ba hankali da ɗabi'ar hankali take zai nuna mutum abu mai kyau zuciya san zuciya shi yake diverting din hankali yayi receiving dinsa har ya goyi goyon abin da ba shi ne daidai ba ta hanyar kokarin zuciya ta ta halarto da wasu abubuwa na wasu hujjoji ko masu rauni har ta sa hankali ya canza amma al'aslu shine hankali zai nuna maka abin da yake daidai shi yasa hankali Allah yake hujja da shi afala taqilun afala tatadabbarun afala tatafakkarun saboda da zarar kayi aiki da hankali in dai ba wani abu na son zuciya ya shigo ya karkatar da hankalin ba to hankalin zai kai ka zuwa gaskiya ne shi yasa suka ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir kafirai suka ce da muna sauraron mu'azin da ake karanta mana da ayoyin da ake karanta mana mun tsaya mun saurara ko mun yi aiki da hankalin mu to da ba za mu tsinci kanmu cikin an wuta ba ashe kaga shi hankali a ka'ida yana tafiya ne bisa hanya ta madaidaiciya shi yasa ma laraba suka kira shi al'aql al'aql abin da zai yi wani abu da baibai shi hankali shi yake zuciya da baibai ya hana ta yin abin da ba da zarar zuciya ka tiliya maka wani abu hankalinka kuma zai ce a'a ka duba ba abin nan kaza kaza zuciyarka kuma za ta dinga النفس اللوامة النفس الأوامر الأمارة بالسوء ولتنعن بين جنبتي كل إنسان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها sauraka a waɗannan abubuwa biyu suna cikin annafs akwai alfujur akwai attaqwa to sauraka ita ce za ta yi ta zayyana wa ta ɗan adam ta yi ta ƙawata masa abubuwa marasa kyau har ta yaudari hankali sai ya yarda da abu sai mutum ya yi amma da zarar ya dawo cikin hayyacinsa hankalin ya dawo sai ya gane cewa zuciyar shi ta yaudare shi shi yasa annabi Yusuf ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra ba aqlukum ba aql ba ba zai abin nan ba to saboda akwai ba'isul aql akwai kuma ba'isul din ba'isul din shine addini da Allah subhanahu wataala ya albarkaci wannan al'umma da shi shine addinin musulunci addinin musulunci baya umarni da abu sai mai kyau baya hana wani abu sai mara kyau baya umarni da wani abu sai mai amfani baya hana wani abu sai marar amfani mai cutarwa haka duka umarnin addini yake babu wani umarnin da Allah da addini ya zo da shi wanda zai cutar babu wani abin da Allah ya hana wanda mai amfani ne babu cutarwa a cikinsa sa ko cutarwarsa kaɗan ce musulunci ya hana shi babu shi saboda haka shi ma addini in yana tare da mutum to kuma shi ma zai dinga motsa shi akan yayi abin da ya dace ga hankali yana motsa ka ga kuma addinin ka shi ma yana motsa ka aya da hadisi suna ta zuwa maka ko ana ta karanta maka su ga daidai ga daidai ga daidai ga daidai hankalinka ma yana gaya maka ga daidai inda yake to can kuma bangare guda ga ba'isul hawa san zuciya shi ma kuma yana kawata maka wasu abubuwa na san rai wasu abubuwa munana yana kokarin ya koye maka munin su ta hanyar yayi ta gamsar da kai da wasu hujjoji na banza ce kaga harkar nan fa in aka yi ta kai fa ka hayi daga ba ba sai ka tuba ba wa takunu min ba'dihi qauman salihin ku kashe shi ko ku jefar da shi ku kai can wani guri da ubanku zai daina ganin sa daga ba ku tuba wanda duk zuciya ce ta gaya maka kawai kai ka ka tuba ba ana tuba ba kaza kaza kaza kaza ta kuma shi ma nan motive din zuciya shi ma yana ta ƙara motsa ka to lokacin ne da ba'isul aqli wad din da kuma ba'isul hawa za su shiga kokawa za su shiga kokawa to abinda za ka yi kai nasara ko a yi nasara wanda kake so yi nasara shine ka karfafe shi ka karfafe shi ka rauna da ɗaya bangaren to shine nan zaka yi nasara to shine anan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah zai kawo mana misali wanda ya shafi sha'awa sha'awa ta ta da namiji da za ta kai shi ga haram to ta yaya za a yi a karfafi tunani na addini da hankali kada mutum ya fada cikin wannan ya kauce ma wannan ba tare da ya ba abinda zuciyarsa take so ba shine karatun da zai kasance gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa